wanda ni ne na biyu dare na uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya samu daga cikin bayin da yake yantawa a wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya kuma karbi kyawawan ayyukanmu darasin mu dai muna da cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda muka tsaya a aya ta goma sha hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha biyar alrama bismillah قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ayar da ta gabata ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya mana ya kawata wa dan adam san waɗansu abubuwa a rayuwa daga cikinsu allah madawakin sarki ya ambaci mata domin idan mutum ya zamanto mai so ko soyayya ga matarsa da kyautatawa wannan ba abin zargi ba ne wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alheri a cikinku wanda ya fi kyautatawa zuwa ga matansa ko iyalan shi ka kuma idan mutum ya saudiya ba dan alfahari ba dan dai a samu masu tauhidi masu bautar Allah ya tara diya da yawa ko yake so ya tara diya da yawa dan umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku auri mata ku aifafa dan yi alfahari da ku a gidan aljanna in dan haka ne mutum ya so tarin diya bai zama to abin zargi ba haka idan mutum ya so ya tara dukiya dan yi aikin addinin Allah ba wai kawai don a rika cewa kudi sai wani ba baya ci baya sha baya taimakon addinin Allah a ya so ya tara dukiya don yayi ayyukan alkhairi da ita wannan shi ma ba abin zargi bane haka mutum idan ya so ya ga ya mallaki abin hawa ba wai kawai don yayi alfahari ba ya wuce yana matsa moto yana kara ana ta shegewa ne ba don wannan ba ba wai don ya san Mercedes yana makure ta ba yana tara kura yana oh ana zagin shi ba don wannan ba a ya nemi abin hawa ne don rufa makan shi asiri da kuma ayyukan shi na yau da gobe ko kuma don taimakawa addinin Allah wannan shi ma bai daga cikin abin zargi haka idan mutum ya so ya tara dukiya na daga cikin dukiya wannan nau'i guda hudu ko guda takwas raƙumi ko a ce raƙuma shanu tumaki ko awaki shi ma ba don alfahari ba don dai ya samu ya fitar da haƙƙin Allah a cikinsu ya kuma yi amfani da halarkin da Allah ya bashi wannan shi ma bai daga cikin abin zargi haka mutum ya zamanto yana so ya ga yana da gona ta noman rani ko ta damuna dan babu abu mafi falala kaman shibka itace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da abin shibkawa a hannun shi ko da zai yage yanzu za a tashi alkiyama to ya shibka wannan hadisi ya kwadaitar da mutane kowane mutum ya kamata a ce a rayuwarsa yana da shibka da yake yi in ma ta noman rani in ma irin ta dindindin za ga wani mutum yana da gida gidansu na da heli madadin ya shirka waɗansu abubuwan zai amfani da su a duniya har bayan mutuwar shi ma a yi amfani da abin ta hanyar inuwas abin da za a yi amfani da shi ko yayan itacen da za a ci ko wani tsuntsu ya sabka ya huta a kan ko ya ci ganyen ba wani abin da za ka shirka ne ko da satar abin aka yi ko wani tsuntsu ko dabobi suka ci face sai Allah madaukakin sarki ya baka lada da haka shibka tana daga cikin abu mafi falala shi yasa ba zargi ne Allah yake ba cewa waɗansu yana daga cikin abin da aka sanya musu so shine su ga suna da abubuwa na shibka ko gonakai duka waɗannan abubuwa dai Allah ya zana sai ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab to a ƙarshen wannan abubuwan da Allah ya zana sai Allah ya ce kul a unabbiukum bi khairin min zalikum kuna so mu baku labari da abubuwa mafi alkhairi daga wayannan da aka zana sun fi alheri a ce kana da mata ko kana da diya ya fi alheri a ce ka tara dukiya zinariya da azurfa ya fi alheri a ce kana da dawakin hawa ko motoci masu lumfashi ya fi alheri a ce kana da wato waɗansu ababe na rayuwa kamar na daga cikinsu a ce kana da dabobi irin na dabbobin ni'ima waɗanda suke masu yawa ya fi alheri a ce kana da jardon ko gonakai na noman rani da dukkan abin da ɗan adam yake iya mallaka a ce wani na da kaza kuna so mu ba ku labarin abin da ya fi waɗannan allah maɗaukakin sarki da kanshi ne yake tambayar mu sai mu ce na'am muna so allah ya ce lillazi na taƙau amma ba ga kowa ba sai ga masu tsoron allah lillazi na taƙau inda rabbihim sai waɗanda suke da tsoro a wajen ubangijinsu menene Allah madaukakin sarki ya zana daga cikin abubuwan da ya wuce wannan yace jannatun shine aljanna Allah ka ba mu aljanna amin ta wallahi dai ina son aljanna kuma kuna son ta wallahi aljanna akwai dadi duk wanda ya suke aka bar shi shiga aljanna wallahi ya makara ya kuma tambade ya lalace ba inda zaka ga inda rayuwa take wallahi sai ka shiga aljanna domin rayuwar duniya wahala ce amma wa inna daral akhira lahiyal haywan rayuwar da za a lahira aljanna ita ce rayuwa Allah sai ce amma lau kanu ya'lamu ina ba ku san da haka ai ba mu sani bane ba shi yasa muke fifita abubuwa da yawa akan rayuwar lahira shine Allah ya ce to kuna so in ba ku labari da mafi alkhairin waɗannan abubuwan da aka zana sai ya ce jannatin ita ce aljanna Allahu akbar Allah ka samu aljanna da rahamaka Allah ya ce aljannan nan lillazina taqaw ba ga kowa ba da haka ba kowa ke shiga aljanna ba da haka tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ne ne abubuwan da yake rinjaya kan shigar da mutane aljanna sai ce abu biyu menene na farko shine attaqwallah jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ka tace ranar tashin alkiyama kana daga cikin masu takawa ka mallaki diplom na shiga aljanna ka samu visa da kashe na shiga aljanna abu na biyu shine mai husnul khuluq kyawawan halaye ɗabi'u na gari idan ka yi ƙoƙari a rayuwarka ka ɗabi'antu da ɗabi'u kyawawa na madalla da alasan barka to ka mallaka wa kanka wani tikiti na shiga aljannar ubangiji ta baraka wata ala shi yasa Allah madaukakin sarki yace lil ladina taqaw inda rabbihim sai waɗanda suka samu takawa a wajen ubangijinsu suke samun wannan aljanna Allah ka samu daga cikin su da haka aljanna tikite ko biza wanda ke baka damar shiga aljanna abu guda biyu ne tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya ubangiji ta'ala da ya zano waɗansu abubuwa na ni'ima sai ce tilkal jannatu allati wannan ita ce aljannar da ake ba ku labari nurisu min ibadina Allah ya ce mun gadar da ita wannan aljanna da waɗansu daga cikin bayanmu kamar mun tambayi Allah to su waye sai ce man kare taqiyya wanda yake da takawa ashe duk inda yake ki kawo idan ana magana aljanna to ba kowane sakare daga magarin mutane ba ake ake cewa yana daga cikin masu samunta sai kana daga cikin nagartaccen mutane sai kana daga cikin masu takawa wannan takawar ya kamata mu yi ta ko bai kamata mu yi ta ba to ya kamata mu zama to masu takawa Allah ka samu jin tsoron ka a cikin zukatanmu to shine ubangiji tabaraka wataala yake tabbatarwa da cewa in kuna so in baku labari da mafi alkhairin wannan shine jannatin aljanna tana nan wanda take abin tanadawa amma sai Allah ya ce ladina taqaw sai ga waɗanda suka samu takawa inda rabbihim a wajen ubangijinsu aljanna ce wanda ta jari min tati al-anhar a kalkashin itacen aljanna da kalkashin katanga gidaddadin aljanna to koramu ne suke ta yawo ƙoramar zuma da ƙoramar madara da ƙorama ta giya da ƙorama ta ruwa su ya aljanna idan sun shiga aljanna saɓanin zama na jin daɗin duniya kenan idan ka gina gida don ka more to za ka zauna da wasu 'yan shekaru da watanni la'alla ma 'yan kaɗan da za ka mutum yana gina gidan da zai shekara ɗari shi ku bai wuce kwara ɗari ya rage mai a duniya ba kai wanda ya samu da yawa ya gina gidan shekara ɗari zai yi wata ɗari da Allah ya more wannan ko bai more ba sai mu ce kusan asara inda ma ya da bai gina ba to sau da yawa za a ga mutum ya shekara 60 ko 70 a lokacin nan da yake gina ma kekin gida na morewa ta shi rayuwar tashi ma a bonus yake me bonus hasadul ummati 60 aw 70 annabi ya ce girbin al'ummata shekara 60 ne ko 70 ka je ka tambaye manoma idan hatsi ya isa girbi in ba girbe shi ma ya yake sai ya bushe sai ya faɗi ƙasa sai ya mi sai lalace in an girbe shi ne sauki-sauki kenan in kashe kan sattin kwasa in kai sa amma mala'ika zo ɗauki ranka shi ne ma sauki amma gabar ma ba kyau za ga rayuwar ta ka bata da daɗi abinda ka saba ci yanzu an hana ka ila akwai tension akwai diabetes akwai ulcer kila ma wani ciwon koda koda ya dan shigo an ce ka dan yi hankali nan ma ko ciwon hanta ko ciwon huhu ko wani abu da makamanta irin wannan sai ka rayuwar ta ka ta zama to gata nan dai a cikin garari yau da daɗi gobe ba daɗi shi yasa idan abu ya isa girbi ko a girbe shi ko a kyale shi ne to gabanta zai lalacewa zai to idan ka shekarar 60 ko 70 kana daga cikin wannan al'ummar to ka sa kanka daga cikin tunanin kamar wani abun amfanin gona ne wanda ya kai girbi ko a girbe shi ko a kyale shi ne gaban ne ba wani tasiri da zai shi yasa duk mai hankali al'akilu man dara nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut duk mutum mai hankali to yana tilastawa kanshi ne yin aikin da zai bashi sakamako bayan mutuwa amma mutumin da yake dolo mara wayo mara garewa to shine wanda zai rika bin son zuciyar shi a rayuwa wa yatamanna ala lahil amani kuma yana gurin ya samu aminci ko ya samu zama lahiya ko ya samu yarda daga ubangiji amma shi abin da yake aikatawa san zuciya ne Allah karba mu san zuciya to shine Allah yace aljannar da za a ba masu takawa tana da koramu da suke yawo a cikin gidaddajin aljanna da kuma katangar aljanna da karkashin itacen aljanna sai Allah yace a can baya ai an kama gana zuyuna linnasi hubbi shawati sai aka fara da bi aka ce minan nisa'i ko daga cikin abin da dan adam yake so so yake gana da mata haka wani yake so in zai auren ma ya riba wanda ta fi kyau saboda ya rika sata a gaban mota ana ka a shegewa ne kaga mata shi shi kawai abin da ke burge shi kenan ko dauke ta a moto ya ce yau kai ta sa hijabi ta sa gele saboda zai je fadar su ta can gurin ya wuce dan a hange shi shi ne ta ce ka a shegewa ne kaga irin mata da arma to wani kawai gurin shi kenan amma da aka ayi dan kadiba kila tana da datti ba ta da tsarki in ma tana da tsarkin gangan jiki ba tana da tsarkin zuciya tana son ka tana son wani akwai tsarki a nan kai ta ce maka sheri wani ma iya kira ta ce sheri a ga samu matsala ko ba san ba ba ta da tsarki kenan amma ƴan matan aljanna fa lam yadda musu hunna in sun kabula hun wala ja aljani ma bai taɓa hira da su ba jeni ce sa bai bige ta ba ba su taɓa hira da wani ba ta kare da mai murya ya ji daɗi yanda ka san kwai da ka bare kai ka fara taba har ta kai shigo to haka ƴan matan aljanna suke shi yasa Allah da yace zugina lin nasu bi shawat sai ce minan nisa to a nan gurin ma da yake magana aljanna yace ƴan aljanna kuma kadidi na biya za su dawama a ciki sai da aka like maka waccan da kake jin tsoro mutuwa tukuna a cikin labarin kafin a baka labarin abin da ke ciki bayan koramun da ke da akwai sai aka ce maka to dawama za ka yi me yasa duk gidan da ka gina a duniya kai kasan ba za ka dawo a cikin shi ba idan ka tara kuɗi komin yawansu ka san wannan kuɗin ba za ka dawo da shi ba idan ka je ka auro mata komin kyawunsu ka san kyawun nasu ba zai dawo ba tahiya tana tahiya idan ta aihu ɗaya biyu ko uku sai ka ta fara ruku'u ya ga wani doro doro ya fito idan ka aure ta nonon ta tsaye yanzu nonon gaba ɗaya sun zama to salaf sun yi ruku'u da sujada kaga kyan ya rage kai kila ma ta fara yaba idan ta ya fara canzawa da in ta ba kallo kamar hulul ain yanzu kallon ma Allah ya sauki balle ma kai sawa da kokon ba ta sawa shi yasa Allah sai ya like maganar mutuwa yace khalidina fiha za a dawoma a gidan aljanna yadda kai gidajenka da duniya ba dawoma dan lokaci ka dan wutaran za a dauko ka a kai ka likita daga likita a kai ka marko ko za ka huto salim alin da kafafunka kana tafiya ka hau mota ka hau jirgi a kai ka tunuzi ko marak ko farans daga can sai a zo da kai a cikin akwati gawa ko za ka hau mota ka salamu alaikum mun yi bulaguro sai mun dawo ina ai Allah bai kanta dawo ka daga can gudun sai mota ta yi aksidar da kai sai aka gawar ka nan da shekara biyu wani bawan Allah ya yi gida saboda yana da kuɗi duk abin da za a sanya a gidan sai na kasashen turai ne aka sa gadon famfunan komai kwanan shi uku da tarewa ya yi hatsari a mota aka ɗauko gawar shi a mace jini na zuba da aka zo aka ajiye shi a falo sai ɗaya suka ce a a madarcin kai ya ɓata musu tsakar gida kan jinin ya ɓata musu tsakar gida tuni ya kwanta dama ya koma zuwa ga Allah yanzu hisabin dukiyar wa za'awa shi za'awa wa zai more gidan bai ma sani ɗiyan ma sa mora ya za a tsoro abinda sai an raba shi tana a cikinsu ba wanda zai iya fansa babban gida a ƙarshe dai a saida shi wanne zai ba ce tsarin bai mishi ba a kashe can a gyara can shi yasa Allah da yake magana aljanna sai ce khalidina fiha a cikin aljanna haka ƴan aljanna za su dawoma a ciki Allah ka sabana daga cikin su kai wallahi ni dai ina son aljanna Allah ka ba mu ita amma kusan baturu ya ce marsi ba ta shiga a jiwo ko amin din nan kadai ba ta wallahi sai mun aiki aljanna gidan aiki ne shi yasa a lokacin da ƴan aljanna suka tare aljanna Allah da kanshi zai ce fanimal adal amilina madalla da aikin masu aiki wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين هذا لما يكا من آية yace akwai wata rana wasiqal ladina taqaw ila aljanna kaga nan ma alladina taqaw kace kai wallahi ba hoyin da zaka shiga aljanna baka tsoron Allah ba ta yadda zai jibi ayoyin qur'ani ko ina idan ka magana aljanna sai an ka magana takawa in dai har ka tabbata da baka tsoron Allah to kake da baka mutu a lokacin idan mala'ika zai ce a ba mu samu takawa ba ta kokoma zai yi to kake yarda in ku ka mutu ba tsoron Allah akwai wahala ga garka cikin aljanna aljanna ta masu takawa ce shi sa duk inda aka magana sai aka magana a takawa shi kuma tsoron zuciya ba tsoron Allah fa a cikin zuciya da yake ba a kyan hula ko kyan riga ko kyan alkyabba ko iya karatu a abu ne wanda yake a cikin zuciya wasiƙar ladinar ta ƙau'ilar janna zumirana lokacin da aka aika aka raka masu tsoron Allah masu takawa zuwa aljanna tawaga tawaga wa'inda ƙoƙarin sallah yasa aka ba su aljanna ga sunan wanda ƙoƙarin azumi yasa aka ba su aljanna ga sunan wanda ƙoƙarin karatun alkur'ani yasa aljanna ga sunan wanda zumunta duk waɗansu ayyukan alheri zumuran tawaga tawaga hatta idza ja'uha sai lokacin da suka zo kofar aljanna ka san ita wuta sai an zo ne za a bude sai lokacin da suka zo ne yan wuta za a bude saboda zahin ya bige su amma ita aljanna ana zauwa ma za a tallata a bude wa qala lahum kazanatuha akwai mala'ikun da ke gadi a kofa su yan wuta in sun zo kofar wuta a bude musu wuta zafi ya bige su kuma a musu tambaya amma su yan aljanna fa waƙar lahun ka zana tuwa salamun alaikun ɗubutun la ilaha illallah masu tsaron aljanna za su ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ji daɗin kun more ɗubutun kun more fadukuru a khalidin ku shige ta kuna masu dawoma ka ji albishir ko sabanin yan wuta wanda kafin su shiga ma sai an bakanta musu rai waqifuhum annahum mas'ulun malakum la tanassarun Allah ta gutsai da mana su mu tambaye su me yasa ba ku ayyata bakon juna wani ya hada wani shiga wuta la hawla wala quwwata illa billah yanzu a lokacin nan zai ce dubutun fadukuluha khalidun wa qala alhamdulillahi alladhi da kansa za su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu da wannan hanya ta shiga aljanna ya kuma ganar mana kasa ga ta nan aljanna za mu shakata inda muke so ce ka Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima da haka sai Allah ce fa ni'mal ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki kar wani ya yaudare ka ya ce ita aljanna nan rabo ce saboda haka in ka koma karkashin shehu ya lamunce maka ko da baka yi komi ba idan aka ji ana hisabi shehu zai ɗauko babbar rigar shi mai aljihu ya rika ɗaukar mutum dubu saba'in yana ɗan kewayewa da su ta bayan fage kan Allah ya farka sai ya sa su kakkiyar da wallahi kakkiyar da yanzu da kai ba wani babban aljihu da za a samu mutane allah za a furot gaskiya da gaskiya ce take aiki ranar lahira wallahi in kana da wani 'yan matsala kiris yi kokari ka gyara ta amma wallahi idan ka je lahira da ita akwai matsala don shi allah ta baraka wata ala sai ya bincike ka ne ɗaya bayan ɗaya annabi daga cikin annabawan allah annabi isa alayhi salam shi an ce ko kare bai taɓa yi ba balle ya ce bari ya gida don ya huta kullum cikin da'awa yake har ya gama rayuwar shi har aka shirya kisan shi har Allah ya dauke shi daga shi sama kuma idan ya dawo ma ba rayuwar duniya zai runguma ba amma akwai ranar da Allah zai tsaida shi a gaban kotu ya tuhume shi
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كذبا الله رضا كان شيء كتنا وإذ كتنا ومتاني إذ قال الله لو كتنا الله ذي يا عيسى annabi isa nan bai san an bauta mashi ba bai san an ce shi Allah bane ba bai san an ce maryam Allah ce da'awa kawai yayi akan tauhidi amma sai Allah ya ce ya isa ya kai annabi isa a anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah wai kai ne ka fada kace wai ayi riko da kai da mahaifiyarka kuma alloli ne guda biyu ba Allah ba kamar da suke ta isa Allah ne yesu almasihu Allah maryam Allah Allah Allah Allah ya ce sun zama kafirai masu cewa Allah uku ne to dalili da wannan kage da aka kaga mishi saboda adalcin Allah Allah zai tambaye shi kai kana zaman da abin da kai kuma Allah ya gane ka kaiwa waye kai annabin Allah ne fa amintaccen Allah wanda Allah ya yarda shi amma saboda an kaga mishi abin da ba haka ba saboda abin yana da alaka da shi Allah zai tambaye shi kai kana tsammanin duk abin da kai aka ta kawai Allah ya gane anya idan aka yi haka kana tsammanin Allah ya adalci to Allah mai adalci ne don ka kai taka tsantsan kar wani ya yaudare ka wallahi idan aka je lahira ran nan aiki ne kawai yake huda mutum fa niman azar al'amilin Allah zai ce ma dalla da sakamakon waɗanda suka yi aiki na gari Allah ka sa mai aikin kirki to shine Allah ya ce abinda kuka jin nan a nan duniya ana bukata to a cikin aljanna na farko dai za a dawwama ba a mutuwa sai ya ce wa azwajin mutahharatun ga waɗansu irin mata tsarkakakku ya salamu duk yadda za ka auri mace da kyau a duniya wata rana sai ka ji ta tana karnin jinin haila wata rana kuma sai ta aihu idan ka aihu aika san an shiga wani yanayi ko na datti da kazamta a hakan ma dan adam ai datti ne to su ɗan aljanna ba sa jinin haila ba sa jinin biki ba sa jinin irtihara ka sai da wani zamani ne muke ciki wanda mata suke yawan shan magani na ispas ispas da menene ake cewa eh waya dan sa tazara nasara ya koya musu saboda kar a aihu da yawa a yi talauci ga wani bamu kai 20 bamu kai miliyan 30 ba amma sai tare mai wajen miliyan nawa ta ba mu abinci da ka ka abincin da muke ci daga chada daga tiran daga italy din ka leka ba su armu saboda an riga an tusa mana wani a cikin zuciya mazajen an kashe musu zuciya sai ga mutum yana yana gaba da matar shi dan ya ce ta dauki magani ta ki dauka wadan kanta aihu saboda shi ya kalkil salar kin nashi idan an karu akwai matsala tun ta gida ga shi ga madam ga papi ga mami shikenan sun isa sai dai a samu wani katon kare a daure saboda kar ayi yawa a kasa cin abinci haka kawai tunanin wani wai yake fa ya yarda ya yarda yawan aihuwa yana ka matsala kamar da wasu shugabanni suka ce wani matsala mai yawan aihuwa wallahi wannan bai sani ba a bai san waye Allah ba ai Allah ya fi karfi ya halicci halitta ya hana ta abinci da ka ka ji yunwa to hakkinka ne wani ya danne ma kawai Allah bai taba halitta bawa ba dan ya ji yunwa ma inda ku ya fudu ma inda Allah ba arziki yana nan a tila a wajen Allah kuma ya halicci halitta ya hana ta abinci a su ne suke makure musu sace su je su boye a can gurin uwa gidansu sai ka ana zana waɗansu irin kuɗaɗe na fitar hankali ga dangin shi kuma cikin yunwa kisa kake ganin wannan kujerar nan tasu ta siyasa kujerar ni na kiranta da kujerar aski ko kowa kokari yake ya hauta kujerar aski ce mana in ka kujerar aski ai ka san dole ka sabka kafin ka hauta damun wannan ya hau kai ma da ka dole ka sabka aka kujerar siyasa take kujerar aski ce amma saboda me idan aka hauta nan da nan akan tarawa nan da sai ka zama hamshaki musamman ma in ka yi sana albera a ga san sana albera ko sata idan baka iya ba kuma su sauke ka ce ko farti baka ce bugu dan sai kana dan satowa kana dan rabawa kana bai farti kana dan bai manyan lokacin za ta hawa na mutumin kirki ne a daura shi guri kaza a yanan gurin akwai ci eh kuma ana mai barka to wani barka ashe ka aka a gurin harka ne shi kuma yana jin daɗi wa kullu jasadin nabata bil haramin fannaru aula bihi annabi ya ce duk gangan jikin da ya kiba ya koci da da haram wuta kadai take iya daukar shi lahira ana ma barka ka zama dan wuta saboda ka samu gurin morewa akwai haram kai kuma kana jin daɗi da ka hau gurin inda dan sauran tauhidin ka ba sai ka mai da shige a ce wannan gurin da ka gani ai ka tashi tsaye ai wani ma da ya hau kujerar nan taka da bai tashi tsaye ba ai bai dade ba kace sai bare ya ga dabarun shi da malaman tsubu amma yanzu kuma ya koma yana bin malaman tsubu saboda tauhidin nashi ma dan guntu ya kusa Allah ya soke ya za a yi karatun haram hankalin kai kwanta ya za a yi ka tattara arzikin bayan Allah ka danne kai kadai abinda Allah ya arzuta mutane da shi wajen mutum ɗari kai kadai ka danne hankalin kai kwanta dole kullum kana fargaba da kai za a turo halsiya to sai kaga malami wajen goma sha biyu malam kar a yi barci fa wallahi barci shi zai kai dai ba shi ka tafi kawai inda malamin tsubu ne ba shi ne ka tafi wallahi barci zai ka buga mai kace kana ya barci lokacin ma a gadon shi yake kai ne sakare ba gane ba da kayi gaskiya da ya maka zama lafiya ta wani wani abu ne wanda ya wuce muna fatan gaban da ya ce Allah ya sa mun gyara Allah da yana gaya mu bayan da homa aljanna wa azwajin mutahhara akwai mata tsarkakakku duk wani nau'in najasa ba su da shi wasu malamai suka ce masu tsarkin zuciya dan abin da namiji yake so a so shi shi kadai ko ai yan karan zaka samu a cikin mata wata daman kafin ka aure ta tana da sheri sheri wajen guda goma kai ka san ko ai kafin ka goge su akwai matsala ko kila ma sun fi ka iya hira kai in ka zo hira golo golo ce shi ku wani in ya fara ta murya yana jeho wadansu irin kalmomi na soyayya wanda kai baka iya ba dole sai an sallama mai to su ‘yan matan aljanna kai kaɗe suke su kuma da kai kaɗe suke hira wannan ku dama in ka ba ta haushi mata ce kai kalli ka gani hukatara ce wata gane gidanka a ga ba tsarkin zuciya ko ina so ka tuna nau ka tarda in ban da ma rabo da kaddara rabon wannan diyan sai ga ai ta gama kashe kai kawai sai ka yi kwana uku kana ciwon zuciya to na aljanna ba su da wannan saboda suna da tsarkin zuciya zuciya su tsarkake suke kai kaɗai ne suke so da haka 'yan matan aljanna mutahara tsarkakakku ne ga tsarki na zuciya ga tsarki na tsafta ga tsarki na komai da komai banda wannan Allah sai ce wa ridwanin min Allah da kuma samun wata yarda daga Allah dan akwai lokacin da Allah zai kira 'yan aljanna yace kuna so in yi muku kari Allah ka samu na daga cikin su zai ce ya rab ai babu wani abin da zaka ba mu sama da abin da ka ba mu ka tsiratar da mu a ranar taron mahashir ka tsiratar da mu daga siradi ya san siradi ko Allah samu tsallake shi lamun lafiya kalau ka tsallake mu wajen hisabi ka rufa mana asiri kaza ka ba mu kaza ka ba mu aljanna gidan dawwama Allah ya ce akwai wani abin da ya fi dukkan wani abin da na muku mine da abin sai Allah ya ce daga yau na yarda da ku ba zan kara fushi da ku ba har abada to wannan yarda ta Allah ta fi aljanna daɗi Allah ya ce ya yarda da kai to ya fi komai daɗi shi ne Allah ya ce waraduwa da min Allah da wata yarda ta musamman daga Allah a wani gura ce waraduwa da min Allahi akbar samun yardar Allah nan ta fi komai girma a cikin gidan aljanna Allah sa ka musamman wannan yarda ta Allah Allah ya ce wallahu basirin bil ibad lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai gani ne masani ne dangane da bayan shi sai Allah ta'ala ya ce na'am alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar ubangiji ta'ala yana siffanta mana siffal masu takawa ya siffu tabaraka wa ta'ala ibadihil muttaqin alladhina wa'adahum as-sawabul jazil Allah yana siffanta mana bayin shi waɗanda suke masu takawa Allah ka samu daga cikin su idan baka san su waye ba sai Allah ce alladhina yaqulun su ne wanda zaka ji suna fadi a cikin addu'o'in su a cikin sujada a cikin bayan sun gama ibada kullum suna roƙon Allah madaukakin sarki da irin waɗannan kalmomin wata kalma ce rabbana suna ya ubangijinmu inna na amanna mu dai mun yi imani da kai kullum suna jaddada imanin su zuwa ga Allah fagafin lana zunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wakina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wanda shine sifir masu tsoron Allah kullum suna ƙara jinda da imanin su zuwa ga Allah suna neman gafarar zunubi a wajen Allah suna neman tsari daga azabar Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu sallar da zai sai ya nemi tsari da azaba guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam sai ya ce ya Allah ina neman tsari gare ka daga azabar kabari saboda a kabari akwai bala'i yan uwa mu nemi tsari daga azabar Allah azabar kabari muna neman tsarin ka ya Allah daga azabar wuta muna neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wannan ya kamata a daidaita daga nan ne ko can ne to shi ne siffar takawa ko siffar masu tsoron Allah kullum ka rika neman gafarar ubangiji shi yasa ku diba hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwarsa babu wani abu da zaka yi na ibada illa abin zai biyo bayan shi astighfari ne idan manzo Allah ya gama sallah sai ya ce mi astaghfirullah astaghfirullah idan kun gama aikin haji me Allah ya ce ku yi thumma afidu min hasa fara nasu wastaghfirullah duk abin da kadiba nassin qur'ani da karantawa sunna duk wata ibada bayan wa ibada ba bayan saban Allah ba bayan gama ibada abin zai biyo bayan astighfari ina ga kuma a ce sabo ne kawai Allah ka tsaya kana jinkirin astighfari duk abin da zaka yi bayan gama washi ka biyo bayan shi da astighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hatta kafaratul majlis zama idan ka zauna a gurin zama karka tashi sai kai astighfari ya koya mana wata addu'a ta musamman wanda idan ka yi ta duk abin da kai na laifi a gurin sai Allah ya yi maka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dauki mai kuru da sahi ka tsare musulmin garin nan a cikin mutum 100 nawa zaka samu zai maka wannan kafara da majalisin nan wallahi sai ka samu yan kadan ne saboda bamu damu ba bamu damu da musanta ba wani kuma ya sanin baya yi ya koya amma baya yi ta wallahi mu rika yawaita astighfari yana daga cikin siffar mutum mai tsoron Allah a same shi kullun yana jaddada imanin shi da Allah yana neman gafara da zunubin shi a wajen Allah kuma yana neman tsayi daga azabar wuta a kowace rana a kowace lokaci a kowace ibada wannan shine siffar al-muttaqin siffa ta hudu as-sabirin الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار idan kana so ka san su waye masu tsoron Allah da Allah yake bai aljanna sai Allah ya ce na daga cikin su as-sabirin masu hakuri akan tsayuwar su tsayin daka wajen yi ma Allah da'a duk abin da yake da'a ne zuwa ga Allah za su yi hakuri su yi shi da gangan jiki za a yi za su hakura su yi shi da dukiya za su sa dukiya su yi shi da mulki ne suna da mulkin za su sa mulkin su a nan gurin su yi haƙuri su yi shi masu haƙuri akan yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a masu haƙuri akan barin saɓan Allah duk abin da yake saɓan Allah ne bala'i haƙuri ka bari dan za ka ji daɗi ne ɗan lokaci kaɗan amma bala'i da zai biyo baya wallahi mai yawa ne man fa'ala ma sha'a laƙiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to wallahi sai ya haɗu da abin da baya so kuma ba wanda zai raba shi da wannan abin ranar lahira shi yasa na daga cikin sufur masu takawa shine as-sabru ala ta'atillah hakuri akan wa Allah da'a hakuri akan barin saban Allah wannan sufur masu tsoron Allah kenan Allah ka samu daga cikin su yace wal qanitin sannan masu tsananin tsagwaran da'a zuwa ga Allah na'am sadiqin ne daga sabin sadiqin na'am sai masu gaskiya akan imaninsu ya kamata imanin ka zamanto imani na gaske ne ka san wani imanin shi kawai kai ya ga dala in dai sifa mata ratso to a nan gudun sai ka rena mai zai ajiye imani ya yi aiki da mi don ya samu ɗan wani abu idan ka zo wajen aiki idan kana so ka auna imanin mutane sa kuɗi ka gani sai ka sha mamaki haka idan ka zo ɓangaren harka wanda za a samu ta harkar kasuwanci ko wata afar sa kuɗi ya gani a nan gudun za a gane masu imanin gaske da ba na gaske ba to su almuttaqun sune as-sadiqin masu imani na gaskiya idan ibada zasu yi zasu yi da gaske duk abin da zasu yi zasu sa gaskiya a ciki shi yasa manzo Allah ya ce alaikum bisidiq fa inna sidqi yahdi ila birr fa inna birr yahdi ila janna na hore ku duk abin da za ku rika yin gaskiya baka taba ji an ce yau gaskiya ka ta kare ba sai da a ce ni yau kariya ka ta kare ita gaskiya takan shiryar da mutum zuwa ga birr ya zamanto ya zamanto mai da'a zuwa ga Allah da'a kuma tana kai mutum aljanna ba abinda mutum zai aikata yayi gaskiya sai Allah ya sa an rubuta shi siddiqi mai gaskiya sai manzo Allah ce amma ka shedin ku da ƙarya dan ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci yana kai mutum ina wuta ba za ka taba yin ƙarya ba sai Allah madaukakin sarki ya sa an rubuta ka kai makaryaci ne ka san ku Allah ya ce kotilar kharasun Allah ya tsine bakaryata ba za ka so ka zama tsinanan Allah a ranar tashin alkiyama ba shi yasa na daga cikin siffar almuttaqun shine as-sadiqin masu gaskiya ta fuskar ibada gaskiya a cikin ibadarsu gaskiya a cikin sha'aninsu amma yau in ka cika gaskiya sai ka kai ka zama to banban da mutane sai ta kuyi shiru ga shi nan ya zo yanzu zai bata magana wai saboda kawai kana son gaskiya idan a ma'aikata ne kai ne gaskiya ne kai ne oga sai a tsane ka sai a ce ya rike komi ya hana mutane su samu komi saboda ka ce a yi gaskiya amma wallahi mai gaskiya a ran duniya ma baya fargaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع ubangiji الصادقين ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani in har kana daga cikin masu imani ka ce na'am Allah ce to ittaqullah ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zamanto masu gaskiya duk al'amarin da zaka samu kanka to ka zamanto mai gaskiya kuma ka yarda ku bata da kowa in dai sha'anin gaskiya ne wallahi za ku shirya amma da ka bibi mutum akan san zuciya shi don ku shirya to wallahi a ƙarshe kuma sai kun bata akan san zuciya amma duk wanda ka tsaya tsayin tsayin daka akan gaskiya ko ya kika wallahi sai ya dawo gaskiya dokin karfe inji malam bahaushe ko da haka Allah ka samu daga cikin masu gaskiya sai ya ce wal qanitin yana daga cikin almuttaqin wanda Allah yake baiwa aljanna sune masu kunuti kalmar kunuti ne atta wal qudu masu da'a zuwa ga Allah da kaskantar da kai da tawazu karka zamanto mai girman kai wanda zaka dauki kowa banza ne kowa ba kowa bane sai kai idan ka ce ni ni ne shi ma wancan ai shi ma shine lokacin da kace alfahari da kai kai ne kaiwa asalin ka ne dugun mani ne kuma kowa haka yanzu da kake tafiya a cikin ka dai datti ne da jini ko kuma da ka mutu ka zama mai musai ne gawa ce kawai abincin tsutsa da sauransu a ce alamar kai kai ne ka zama tomi mai tsoron Allah inda aka rabakon inda Allahi mafi daraja da girma a cikin mutane shine mai tsoron Allah na ma an zo kan mi akan tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu tsoron ka shine Allah ya ce wal qanitin masu ainihin tsananin da'a zuwa ga Allah da kaskantar da kai ga Allah sai ya ce wal munfiqin sai nan da masu ciyarwa na daga cikin alamar tsoron Allah a ce mutum yana ciyar da dukiyar da Allah ya bashi kanka ce sai ka zama mai kuɗi a duk lokacin da Allah ke magana akan ciyar sai ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ubangiji ta'ala ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi daga abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mut- mutuwa bata zuwa ɗayan ku ba abin nufi a nan gurin wal munfiqina masu ciyar da abin da Allah ya hore musu musamman yanzu lokacin watan Ramadan ne kar ka yarda kawai kai dan baka da mata ka san goro shi yafi kowa talauci a duniya ko ko mun kudin shi ya kuyi dariya haka ne goro no bai yi wadda kai ma sai an huta mashi a gida amma sai ga ya ji ya sayo salula ta jika ɗari amma huta kai sai dai baban shi ya huta mai saboda shi bai da mata ko a tunanin shi ma bai kawaye to da Allah wannan ka tambaye shi waye ci da a yau shi ma nema yake inda kunu yake wadda a gina shi babun hu ta gani to a hakan yi kokari ko da baka da mata yi kokari ga rika ciyarwa ka san ɗabi'ar ba haushe duk nau'in ibada namiji da mace sai ga bin mai sai ɗaya da aure idan layya ta zo dan Allah gauraye suna yin layya idan ka haɗa ta zuru da gauro guda ɗari da kirka samu biyar masu layya ko mun kuɗin su kuwa kawai jira suke Allah ba ku mu samu samu naku shine namu saboda ba su da mata sai ya je ya sayo moto na 400 ko 500 amma bai sai ragon layi ba saboda baya da mata haka ita ma tunda ba ta da miji ko mun kudin ta dina take daukar salar yawa ya gidan babanta suke ba ta layya haka ne shi za ka ce gidan arzikin duniya na masu mata ne wani ya ce gaskiya idan kaga an tada gini ya yi kyau ka bincika na goro ne kwanar mai mata ne mafi yawa na masu mata ne wallahi idan kaga mota mai lumfashi ta wuce idan ka bincika ta gwamna ya kota zurai ce wallahi galibi na masu mata ne ya kai motar na kirki maka iya saya maka aure ba masa ba ya samu alhamdulillah ma galibinmu dai musamman nijar mutane ba sa kansu tunanin sai sun zama masu kudi za su yi aure ba yau da mun kudin ba an ma tare ma hanyar za ka yi shi kawai kai dai ka samu ka cire kawai ka rayu kafin ka mutu haka muke wallahi da wake tunanin ya arziki a nijar sai dai a ran gaba an makone mata ko'ina waranci ta makone wuyan yaranta kuma sun kama kunnan da kawal da hancin duk sun dababe Allah ka raba mu da su ga mu da arziki kuma muna rayuwa cikin talauci Allah ka yaye mana to na daga cikin alamar tsoron Allah Allah ya ce wal munfiqina masu ciyar da dukiya da Allah ya ba su kai ka zama mai ruwa duk abin da Allah ya baka dan bada ka taimaka wanda ba shi da shi dan duk inda ka sani inda kake to Allah ya sa akwai kasa da kai akwai sama da kai taimakawa kasa da kai mu alhamdulillah idan ka je waɗansu kashashen kana da dukiyar amma sai ka rasa wa zaka bai zakka zaka zo ka rasa mai amsa in ba baki ba irin mu balle sadaka kana zaka yi sai ce la la la la la bai amsa ya gani shi kare na mishi wayo ba ka bai da shi miskini amma mu sai ka tara manyan hamshakan masu kuɗi suna suna jiran sabil suna jira a basu fi sabilillahi sai yi buɗe baki da shi haka ne saboda musaba ba to duk inda kake ka zamanto mai bayarwa mai ciyar da dukiyarka a bisa hanyar Allah duk wani hanyar da ka san Allah ta'ala ya ce a ciyar da dukiya wallahi yi kokari ka bada dan mun baka bada ma wallahi mutuwa zaki dukiyar da kake da ita da zaka bar sa tunda Allah ya baka taimakon ka yi yi kokari dukkan abin da Allah yake so a yi da dukiya in kana da sa dukiyarka a ciki yi kokarin Allah shi ya san abin da ya baka kayi na kirki ko baka ya fi kowa sani wallahi duk duniya ba ne san ka sama da ubangijin ka ba wala duk wasu mutane ka dan basu labarin ka ne amma akwai abin da baka bar labari to shi ya sani kai har shi Allah ya gane lalle kayi wannan shine alamar tsoron Allah wal munfaqin sai yace wal mustaghfirin bil ashar da waɗanda suke astighfari a lokacin asuba idan kai sallah kai sallar dare idan ka gane asuba ta kusa to zauna ka yi ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lokaci ne wanda Allah ya fi karɓar addu'a da haka ake so astaghfari a yi shi a kowane lokaci amma kaga lokacin sahur subhanallah yawaita astaghfari Abdullahi dan Umar kwana yake yana sallah amma idan ya ji alamun asuba ta sai ya tabbaya alfijir ya kusa ketuwa da an ce mishi eh sai ya bar sallah sai ya koma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da sauran addu'a ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yakan saukowa idan dare ya kaso kashi biyu daga cikin uku kaga wani lokacin asuba ta kusa ko to Allah da kanshi yake saukowa sama'id duniya sama ta kusa da irin sabkar da ya dace da ya rika tambaya wane ne zai roƙi mu bashi hal min sa'ilin fa'adiyahu shin a cikin ku akwai wanda zai tashi ya tambaya in bashi saboda in kana da wata bukata a wajen Allah idan ka lissafa dare ka raba shi a uku to kashin biyu ya wuce to a wannan ɗayan tashi ka roki Allah a lokacin wallahi zaka samu karbuwa dan Allah yana tambaya a lokacin hal min da'in akwai mai addu'a fa ta jiba lahu yanzu in karba mishi hal min mustaghfirin akwai wanda yake neman gafarar zunubin da yayi fa gafira lahu in gafarta mishi to shine Allah ce wal mustaghfirina bil ashar da masu yin astighfari a lokacin sahur lokacin karshen dare gadda fitowa alfijir ka lalace ka yi ta astighfari kuma wallahi duk abin da ya maka nauyi duk abin da ya gagare ka ya maka fara koma astighfari ga gari zaka sha mamaki astighfari yana bude kofar da ta like an kwankwasa bata budu ba yau ta astighfari ga gari kadai Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatarka kuma take ji mutum yana wai malam da Allah ba mu addu'a da zamu rika yi ga astighfar ya ishe ka ɗaya daga cikin magabata wasu suka zo suka ce yanzu ana tsananin kwari sun rasa ruwa ya ce kuje ku yi ta asirifari wasu ga suka ce bana akwai tattalin karamcin tattalin arziki muna cikin tsadar rayuwa ya ce kuje ku yi ta asirifari wasu suka zo suka ce mu bana mu ana yawan bari mata ba sa samun ciki masu cikin ma ba sa aihuwa barin yan yake ya ce kuje ku yi ta asirifari wasu kan suka ce ruwa da muke noman rani da shi ya janye gashi kun ba a samu ruwan sau ba shi ma shi kuje ku yi ta asirifari ce alaga ta malam ko mika ce asigifari matsala iri-iri amma ko ce ka ce ka ce yace ba ku karanta alkur'ani ba wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace ku karanta cikin suratul nuh inda Allah ya ce ka gaya mutanen ka istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gafara dan Allah mai yawan gafara ne so da yawa zunubi yakan hana bawa samun wani arzikin da Allah ya kaddara mishi samuwa sai abin ya zama wahala ka samu abin abin da wuya saboda yawan zunubi ku je ku yi istighfari sai ga harka ta samu kowa ya samu aikin yi kowa ya samu aikin yi da rashin aikin yayi yawa zaune gari banza sun yawa to mai yiwa zunubi ne ya muku yawa ku yawan sa istighfari sai Allah ya muku gafarar zunubinku bayan wanda sai ce mi yursilis samaa alaikum midrara kaga matsalar waɗanda suke ba su da ruwa ta kare kenan yace yursilis samaa sai Allah ya sanya sama ta saukan muku midiraran ruwa kamar da bakin kwaya ruwa mai yawa ba rishin ruwa kuke ba eh to a fari zai sa yursilis samaa alaikum midrara Allah madaukakin sarki zai sanya sama ta saukan muku da ruwa mai albarka sai ya ce mi wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yarzuqukum bi amwalin idan kun yawaita fari sai Allah ya muku ƙarin tattalin arziki sai ga tattalin arzikin ku ya bunkasa wa yamdidukum bi amwalin sai Allah ya kara muku tattalin arziki dukiya ta kowa ka gaji kawai yana canza jika goma ba da ga kowa yana canza jika goma ai akwai harka ko talaka ya ga yana canza jika goma kuma bayan ta ma da wata ba ita kadai ba ai kaga akwai harka to asifari yana sawa Allah ya kara muku tattalin arziki kowa ya zama yana da shi wa banina kuma Allah madaukakin sarki sai sa ku yi ta aihuwar 'ya'ya maza kaga saboda mai ɗabi'a ɗan adam ya fi son da an aihu mai aka samu a ce mai namiji shi yasa sai Allah ya ambaci wa banina Allah sai ya ba ku ƴaƴa maza ba dan ba a san batan ba amma ɗabi'ar mu an kalli zukatan bayan Allah kowa ya fi so da an aihu nan a ce namiji ne eh ko wajen labari sai ga ai jiya an aihu mana garso yana ta mai saje na aikawa ya samu ɗa namiji magajin gida har ma matan sun fi son haka a samu magajin gida waje Allah kuma bi amwalin wa banina ko waja'alakum jannatin sannan Allah zai sanya muku ku samu noman rani gonakin noman rani da na damana su bunƙasa su yi albarka duk abin da ka shuka shi ga yayi amma wasu shekarun sai ga wasu sun amsa anibilash shiru ba komi yawan asirifari yana maganin wannan matsala waja'alakum jannatin waja'alakum anhara kuma Allah sai hore muku korama domin waɗansu guraren Allah maɗaukakin sarki idan ya ruwa a wasu gurare akwai zazzabe da dutse daga can sai a sa korama ta kawo ruwan su kuma sun yi dam ruwan da ya zo ya shiga anan gurin sai ya zauna ko sai a samu noman kihi a gurin sai a samu noman rani to sai Allah ya hore muku wannan to kaga anan gurin astighfari ya magana abu nawa idan ka zana su nasin alqur'ani balle mu zo sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce na daga cikin ɗan aljanna masu tsoron Allah wal mustaghfirina bil ashar wadanda suke astighfari a lokacin asuba Allah samu daga cikin sai Allah ya ce shahidallah shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ubangiji ta alace shahidallah Allah ta'ala ya shaida a karan kansa annahu la ilaha illa huwa cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta ta gaskiya sai shi kadai wal mala'ikatu mala'iku kuma sun shaida da wannan wa ulul ilm haka ma abota ilimi malamai suka ce wannan na daga cikin alamal wato karramawa da darajantawa da Allah yawa masu ilimi da ya gama shaidar shi da shaidar mala'iku da shaidar masu ilimi amma ba ce da shaidar jahili ba ko ba ce wa ulul jahali ba saboda jahili baya da matsayi a wajen Allah duk wata hujja za ka je gaban Allah da ita ka samu karba amma banda hujjar jahilci da baka ga ko a duniya idan aka yi karar ka je gaban juju da an zano ma kayi kaza baka iya ce mishi ban sani bai ce ta yi gida ko za ka ce ban sani ba ne yanzu aka yi karar ka gaban juju a justu sai an zana yin ka ce ai dukkan ban san abin ba kyau ba ne ya ce to ta yi gida zai yi ban sani ba tana hudda ka a ranar ya kaga sarkin kaso ai ya gaga sarkin kasu amma ga hukuma nan ko an je kuma sai an ce ba sani ba kuna sakin mutum ba sakin mutum to jahilci ba shi da amfani musamman al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a samu jahili ba ba dole bane sai ka zama hanshakin babban malami amma ya kamata duk abin da kake a rayuwa a ce akwai ilimi a ciki wala hilalahu an yafa'ala fi idan hata ya'lamu hukum Allah fi malami ya dare yace bai kamata ma a ce ya aikata mutum musulmi baligi ya aiwatar da wani abu a rayuwar shi na addini ko na rayuwa sai ya san me hukuncin Allah a ciki idan bai sani ba kafin ya yi je ya tambayi malamai ba kuma sai mun yi muke tambayar malamai sai ga mutum idan ya tashi mata ya tabashi hauce ya ce ya bata saki uku yanzu ya sauko mai sace alaga ta malam ni raina da ya baci yanzu da zai tambayar ba me yasa sai ka ce ta bata mun rai ina so sake ta nawa zan yi sai malam ya ce yi mata ɗaya ko kila ma malam ya ce ka yi hakuri amma sai ya ce ya saka kuma saki uku kuma yanzu na tambayar malami in ya tambayi malamin gargajiya sai ya ce ta hariman abada ta haram sai ta aure wani sai ga bai yi ba eh alaga eh malamin sunna lokacin kuma zai kira amma kamata kafin ka sake ta lokacin ne kamata ka tambayi malami da abin da zaka aiwatar ana so ka yi shi akan ilimi saboda jahilci ba hujja bane jahilci ba ci gaba ne ba ciwo ne wanda mai shi ma bai yarda da shi ba Allah ka raba mu da jahilci al'ummar annabi bai kamata a samu tun jahili ba al'ummar ce ummatul ikra'a al'ummar karatu karatu wallahi in ka zama jahili to ko tsufa kai ka samu matsala yara zai ka tafi gurin baba mu sha dariya ya ga baka da fari illa ba dariya yake ta tsala musu abin da kai na tsiya da kawai suna dariya kai su dibo ta kalma da baka su akwai wani tsoho mamace ba yara suke da su je gurin shi kawai sai su zagi hatsi kawai sai fara kuka ya ta lalace hatsi ake zagi ya ga wala ya ko jahilci ko shi an zagi hatsi kawai an samu matsala saboda mi jahilci ne yasa Allah ji kamalan Jafar yace da kagin mutum yana neman albarkacin daren Juma'a yace a rayuwar shi da yatin yana matashi bai san da menene wurin Juma'a ba in ka ce maka bayani me ake a wurin Juma'a bai sani ba inda ya sani da ba zai samu kai cikin wani kaskacin ba a ranar juma'a akwai wata sa'a guda wanda bawa bai taba dacewa da ita yana roƙon Allah sai Allah ya mami Allah ya karɓa mai me yasa da ya san da wannan sa'a da ya roƙi Allah Allah ya taimake shi bai san da ita ba a ranar juma'a ana yi wata salatin manzon Allah idan mutum yi wata salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa wannan sahabi ya ce izan yakafi hamuk duk wata damuwarka salati annabi ya ishe ka kuma ba za ka yi ɗaya ba sai Allah ya maka goma salatin Allah ɗaya ma ai tsira ne a wannan juma'a ana karanta mi wata sura ɗaya ɗaya suratul kaf wanda Allah zai sanya ka cikin hasken Allah har sati guda a wannan juma'a akwai kaza to da a ce da karfin shi ya san da albarkacin wannan juma'a da ba zai zo na bara yana neman albarkacin daren juma'a ba to duk jahilci ne yake sa ga mutum ya tsufa yana bara ba ilimi ba namiji ko mace Allah ka raba mu da jahilci to Allah ya ce Allah ya shaida ba wanda ya cancanta bai bauta da gaskiya sai shi kadai wa ulul ilmi qa'iman bil da ma bauta ilimi wanda suke tsayin daka akan adalci sun san la ilaha illa huwal azizul hakim ba wani wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah shine al aziz mabwayi wanda yake mai hikima cikin sha'aninsa Allah duk al'amarin shi da ya akwai hikima a ciki dan kada ga Allah ya darbe ka da wani bala'i ka rika bakin ciki karkashin wannan bala'i kila anan alheri yake Allah bai abu ba hikima duk abin da kasan na duniya Allah ya sa hikima a cikin shi shi yasa ajaban da amrul mu'min fa inna amruhu kulluhu lahu khair akwai abin burgewa da sha'anin mutumin da yake da imani dan mai imani komai alheri ne a gare shi idan ya samu kan cikin kumci da bala'i da musiba sai ya hakura fa kana khairan lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce alƙawalin da ya masa na abubuwa guda uku bayan hakuri zai bashi duk mai haƙuri yana da ganima daga Allah guda uku wula'ika alayhi salawatun murabbin wa rahma wa wula'ika min suwaye wannan asabirin ne asabur la yati illa bi khair babu wani abin zaka tashi gaban Allah da shi ka samu gaje shi kamar haƙuri su masu haƙuri fa aljanna ma ba hisabi za su yi san furantar ne Allah ka samu daga cikin masu haƙuri za ka mu zamanto masu haƙuri akan dukkan jaraba da Allah ya mana wannan shine alamar imani sannan idan wani abu ya same shi na jin daɗi kuma sai ya mi shakara sai wa Allah godiya baka da khair lahu sai godiya da zama mishi alkhairi da haka Allah shine al-aziz mabuwai mai hikima cikin sha'aninsa sai Allah ya ce akwai saura إن الدين عند الله don za mu tsaya insha Allah abinda الإسلام muke daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh